to bismillahir rahmanir rahim sai kuma at-tamyiz shi tamyiz suna ne wanda yake bambanci bayya fayyace wani sunan da ya gabace shi suna ne wanda yake fayyace wani suna da ya gabace shi misali idan ka ce bi'itu na sayi ritlan kamar misali a ce kaga ritlan shi ma'auni ne ma'auni ne to na sayi ritlan kamar a ce a ce tiya misali idan muka da zama auna shi da tiya wa in kana ya fi tiya bi'itu bi ritlan na sayi ritli yanzu kaga ai akwai ibhami ma'ana ba za mu iya fayyace shin tiyan me aka siya ba to domin in fayyace shi sai in ce urzan ok to kaga tiyan me na siya yanzu shinkafa to ok to kaga wannan urzan shine tamiz shine yazo ya gusar da ibhamin da ke tattare da ridil sharibtu kuban na sha kofi da na mene kaga za a ci tambaya amma sai ni ce sharibtu kuba ma'an kuban ma'an ma'an nan ne tamiz din mu so tamizi yana bambance ibhamin da ke sunan da ke gabansa ne yanzu ridilin din nan ba shi ne aka fayyace ba to ya zama mumayyaz mu mayyaz ana ya zama mumayyaz na alaikun salatullah a za ka iya cewa mana haka za ka iya cewa haka amma in ka ce da shi in ka faɗa a wannan sigan to ba wannan babin ba ne eh ya? a su dai wannan ya zama babu mafuli biki kawai amma bi ito ritilan urzan ai shi ana zuwa ne da shi ta miji domin a fayyace wani kurman wani sunan kurma da ya zo gabaninsa sai a fayyace da shi a fito da shi ƙararrin a gane kaga yana ayyanantar da ibhamin da ke cikinsa shi ne ibn malik ke cewa ismun bi ma'ana min mubinin nakira yunsabu tamyizan bi ma qad fassara to idan muka ce bi ituritlan ursan idan muka duba nan da kyau urzan shine menene tamyiz din mu ko madalla zaka iya kaddara min anan zaka iya cewa bi itu ritlan min urzan min urzin afwan bi'tu ritlan min urzin kaga urzan shine mene tamiz ritlan shine mene mumayyaz mun bance wannan ko to shine yake cewa shi tamiz wato zai mana ta'arifin tamiz ne ismun mubinun bi ma'ana min okay afwan ismun bi ma'ana suna ne shi tamizi wanda yake dauke da ma'anan min mubinun na kira wanda yake fayyace na kira da ta zo gabaninsa idan maka duba da kyau ridlan shi ma'arifa ce ko na kira na kira ce na kira ce kaga ai urzan ta fayyace ridlan na kira gashi yanzu mun fayyace mun gane me ake nufi da ridlan yunsabu tamyizan to shi sunan nan da ya zo da ma'anar min kaga ritlan min urzin da yake kunshi da ma'anar min ita na kiran urzan ana zuwa da ita ya yuke yunsabu tamyizan shi hukuncin tamyiz kai kuma ta fadla ne shi ma tamyiz da hal dukan su fadla ne bi ma'ana yuzkara ni ba ta ba tamamul jumla ba dole bane kuma a kawo su ba in ka ce bi to ridlan ai jumla ta fita sai dai akwai ibahami ne ta wajen ma'ana to shine sai ka buƙaci kawo urzan mun fahimci wannan ko so shi menene ok to- kuma wani ibada akan ce tamiz akan ce mishi mufassir mufassir wannan kuma sai zama ne mufassar kun gani wane ne ya ma urzan nasba shi mu mayyazin nan shi ne mishi nasba shine ce yunsabu shi t- yunsabu tamyizan ana yin ma suna a matsayin tamyizi ana ma matsayin suna halin zan so ta tamyizi nasba bima qad fassara da abin da ya fassara shi wata abin da tamyizin ya fassara shi ke ma tamyizin nasba ka shibrin nardan kaman bi'itu shibran ardan kaga arzan shine tamyiz din ko shibran shine mumayyaz mufassar to shine ma arzan nasba wa kafizin burra kaga burran shine tamyiz din ma'ana a burran shine tamyiz anan kafiz shine mumayyaz din ka wa manawaini asalan watan mara manawaini ma'auni ne manawaini aslan wa tamran bi'tu aslan asalan wa tamaran manawaini wa tamran manawaini kaga manawaini ma'auni ne shi ma tamiz ne saboda haka shi jumlan shi tamiz waɗannan da muka gani a nan kaga yana fayyace ritlan ne ko da shibran da kafizin da kuma asalan da tamr- da tamran wannan shi ake ce mishi tamizu that tamizu that shi tamyizu that yakan zo ne ba'dal maqadir wata ababen da ake kaddarawa kaman ma'auni kaman ni- m- nisan abu yanzu misali in za a yi fitar da hekta na ƙasa ya za a yi ai kaddarawa za a yi ko yawwa to sunayen da suka kunshi miƙidarin abu da mamsuhat da kuma makilat ababen da ake aunawa da ababen da ake aunawa da kilo da ma'aunai da kuma na adadi dukkansu ana ce mishi ana ce mu yana karkashin tamyizu that tamyizu that ko kuma tamyiz mubayyin that al mubayyin lil that akwai kuma wanda yake al mubayyin li ijmalin nisba al mubayyinu ijmalin nisba misali yana fayyace nisba ne idan ka ce ishta'alar ra'su ishta'alar ra'su gashi ya kunnu ai kai ya kunnu kai ya kunnu to kaga akwai ibhami anan to ya kunnu da mene amma sai ka ce shaiban kaga da furfura to yanzu kaga ai ya fayyace an fayyace yanzu to wannan duk inda aka aka yi isnadin fi'ili ne wannan shi ake samun a al-mubayyinu ijmalan nisba tamyiz wanda ke bayyana bayyana da ijmali da da ke ke kunshe cikin nisban fi'ili da aka yi zuwa ga a maf'ulinsa ko kuma makamanci haka kaman wafajjarna al-arda uyuna da za a ce wafajjarna al-arda sai muka fuffugar da ƙasa ai akwai ibahami anan to amma sai aka ce uyunan idanun ruwa ko wato muka fuffugar da idanun ruwa da ke bayan ƙasa to kaga shi ma wannan ai an yi isnadi ne na fi'ili na fajjara to saboda haka wannan ya zama almubayyin li ijmalin nisba wa nasir lahu fi hadha an-nahy huwa al-amil alladhi qablahu shi mumayyiz din nan shine ma abin nan din nasba wa ba'da dhi wa shibi hajruhu idha adaftaha kamuddu kamuddu hintatin gadha wa nasbu ba'da ma udhifa wajaba in kana mithlu mil'ul ardi dhahaba anan yana mana ishara ne zuwa ga tamyizin da ake aka zo da shi na ababen da ake kaddarawa wanda yake madalla ala misaha nisan abu da wanda yake madalla ala kailin wanda yake nuni akan ma'auni ko kuma wanda yake nuni akan sikeli to za ka iya mishi jarra da idafa za ka iya mishi nasba kuma kaman indi shibru ardin indi shibru ardin indi shibru ar- ardin guri na akwai yanki na ƙasa to idan muka duba da kyau shibru ai miqdar ne tamizul miqdar ne wannan ko to za ka iya mishi indi shiburu amrin da ka zo da shi da idafa wannan mudaf wannan kuma mudaf ilaihi za kuma ka iya mai jarra da min kamar ka ce misalin indi shibran min mene min ardin kana da fuskoki guda biyu mun gane shi ko? alaikun salatullah bitu ritlan min urzin bitu ritla urzin gashi ai inda tamizi ne wanda yake fayyace zati na wani abu na wani suna aka zo gaban shi kana da fuskoki biyu ne yana na cikin annahul wadi na uku ka gani sharibtu kuba ma'in sharibtu kuban min ma'in ya halasta shine wa ba'da zi wa shibiha wa jururhu ujururhu to wa ba'da zi kaga idan ka zo da tamizi a gaban tamizin nan wanda yake nuni akan abin nan misa wanda yake nuni akan makadir ababen da ake aunawa ujururhu to kai ma shi tamizin nasba idza adabtaha idan ka idabta wa ka zo da shi mudaf da mudafu ilayhi kaga bi'tu ritla urzin kaga yanzu urzin ya zama mun mishi nasba nan mun jarraba saboda ritla mudaf ne maf'ul bihi ne rida mudaf ko urzin kaga mudaf ilayhi to kana iya zuwa da shi haka idan azabta idan ka izafa ka misali ka ce kaman ka ce mudda hintatin giza mudd kaman bi'itu mudda hintatin ka gani bi'itu mudda hintatin na sai mudu na hinta nauyi ne na alkama kaga kayi idafa ko wa nasbu ba'da ma udifa wajaba والنصب yin nasba ya sai ka ce wa wajaban nasbu ya wajaba a yi nasba ba da ma udifa a gaban wanda kuma aka yi idafansa in ka ne mithla idan har ya zo a kwatankwacin irin mil'ul ardi zahaban ne kaga mil'ul ardi zahaban to zahaban tamiz din mu kenan kaga yanzu a lombayin lizzat ko yanzu yanzu ya wajibi ne shi kai suka mishi nasba irin wannan hali din wal fa'ilul ma'anin siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila to yanzu yana son yi mana magana ne akan hukuncin at-tamyizul waqi ba da af'alut tafdil tamyizin da yazo gaban af'alut tafdil idan fa'ili ne ta wajen ma'ana to ya ya wajaba a mishi nasba misali ishta'ala ar-ra'su shaiba ai asalin shi ishta'ala ka ɗauko shaib nan shaibun ra'asi shi ne asalin shi kun gani? to kaga wane ne hakikanin fa'ili a nan ishta'adara shebur ra'asi kaga shebu shi ne fa'il ko amma a nan mun zo da shi men- me- a matsayin mene ne hal ne to idan ka sami hal na shukuran tamiz afwan na koma hal can ba da muka yi to idan ka sami tamizi ya zo ta wajen ma'ana hakikani shine fa'ili to in baka zo da shi a wajen fa'ilin ba ka zo da shi a matsayin a- da siga uslubi ne tamizi ko to wajaba nasbu sai ka mishi nasba nasba za ka mishi kawai ya fita to shine ke cewa wa ba'dal wa ba'dal ma'anal wa ba'dal ma'anan siban bi af'ala nan ne ko nan ne zamu tashi ko mufaddilan ka ka anta a'lam manzila to wa- wal fa'il al ma'ana eh, wansiban to sai ka ce wansiban al fa'il al ma'ana tamyizin da ya zama shine fa'ili ta wajen ma'ana insiban kai mishi nasba bi af'ala da fi'ilin af'ala wato at tamyizul waqi ba da af'al at tafdil kenan mufaddilan kana mai fifita shi akan wani kamar misali ka ce anta a'la manzilan anta a'ala manzilan menene asalin shi ai asalin shi anta eh na manziluka a'ala manziluka a'ala na kaga mufaddilan okay na'am anta a'la manzilan kaga zai zama kenan ya zama kaddara shi ya zanto manzil shine fa'ili manziluka a'la mun bance nan ko anta ala manziluka anta ala manziluka kaga yanzu ai manzilu shine fa'il yanzu ko amma sai ka zo da shi tamyizi a can baya anta ala manzilan to shikenan idan ka zo da shi da wajahin da ba shine fa'ili ba to yanzu ka mishi nasba anta akbaru jisman anta akbaru jisman sai ka ce mene kabura jismuka kabura jismuka kaga gaga jismu ya zo fa'ili anta ahsanu jisman anta hasuna jismuka da fita ko to sai bi dai mun mun mun mun kara bi muna bibiyan sharkin shine zai baka dama yau ya kamata kuma duk kana in kana littafi irin wannan kana da akalla sharhoha guda biyar in baka gane wannan baitin ba nan in ka karanta wani sharhi zaka gane ga sharhi na Uthaymeen shi ma ko shi ya ma fi saukin larabci na ok shi ma na yi kai kan mujalladan na Masha Allah, alhamdulillah. To, ka gani, ka ga inda ake samun daktoci kenan, amma ba na Najeriya ba. wallahi, wallahi malam. Ni, eh, wai dokta, wai dokta ya shekara uku da hand out? Wallahi ba ci gaba a nan gurin. Allah kwa. Ka ji ana magana a ce, ai, ai dokta a jami'a kaza, ai ya haddace hand out din shi. da za ka bincika wallahi sai ga handout ɗin nan ta kai shekara shida bakwai takwas wani ma shekara goma handout ɗaya dokta ba ci gaba nan ina ai dokta in dai ni ne doktocin najeriya ko to duk bayan shekara ɗaya sai updating ɗin handout ɗinsu allah kuwa ka je misir kai kallo da jami'an da suke ci gaba haka za ka ga dokta ɗaya ba malam ka ga yana ta produce littattafai ko malam littattafai ana karuwa da shi eh shi mai takdimi ko alhamdulillah anya kuwa na na a yanzu to mm to wa ba'da kulli maktada ta'ajjuban mayyiz bi mayyiz ka akarin bi bi bi- eh, bi abi bakrin aba to zai mana bayani ne akan wuku'ut tamyiz ba'da ba'da fi'l ta'ajjub akan sami t- tamyizi kan zo a gaban fi'il ta'ajjub mun ban wannan ko kaman ka ce ma ahsana zaidan rajulan fama asbarahum ala nari ana aktha wannan menene can imaman saburan a wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in ko kaga sigar ta'ajjub ne imaman saburan kagan to duk tamyizin da ka zo da shi a gaban ismu tafdil kaman ma ahsana zaidan ma ahsana zaidan rajulan to shine zai mana bayani yanzu sai ce wa ba'da kulli maktaza ta'ajjuba hakanan tamyizi kan zo gaban duk sunan da ke nuni akan uslubin da ke nuni akan ta'ajjub wa ba'da kulli maktada ta'ajjuban yakan zo gaban dukkan lafazin da ke nuna ta'ajjub zaidun ma ahsama ma ahsana minhu ma ahsana zaidan ma akrama amran wa bakran to kaga amran wa bakran kaga zaidan din nan shike shine tamyiz din mu ka akarin bi abi bakrin aban kaga aban shine tamyiz din mu ko gashi nan ya zo a gaban fil fil ta'ajjub ma ahsana zaidan rajulan kaga zaidan ya zama a ga ga tamyiz na rajulan mun kawo shi gaban ismu tafdil ko da ma kayi jarra ne kaman kafabi kafabi zaidin rajulan kafabi zaidin rajulan kaga rajulan shine tamyiz din mu kaga kayi ma mumayyiz nashi jarra da ba'un ko to ya halasta shi ma haka na'am واجرد بمن إن شئت غير ذي العدد والفائل المعنى كتبت نفسا تفد to nan zai mana bayani ne akan matsalan jarrin yin matamiz jarra idan ba fa'ilin bane idan ba fa'ili bane ta wajen ma'ana kamar magana mun da su ko indi shub indi shubur ardin ko to wajirul bimin zaka iya matamizi jarra da min in shi ita idan ka so gairu zil adad amma banda tamyizul adad inni ra'aytu ahada ashara kaukaba kaga kaukaban tamyiz ne nan to shi ba zaka iya mishi jarra ba wal fa'ilul ma'ana da tamyizin da yazo ta wajen ma'ana shine fa'il shine fa'ili kamar misalin ishta'alar ra'su shayba to wannan ba zaka ce ishta'alar ra'su min shaybin ba ba zaka yi saboda shai- shaibu shine ta wajen ma'ana shine mene fa'ili shine wal fa'ilul ma'ana ka tibta nafsan tufad kaman ka ce ibta nafsan ibta nafsan ba za ka ce ibta min nafsin ba takadirin sa nafsan shine fa'ili ba duk da yake shine tamiz ana amma shine fa'ili ta wajen ma'ana taba nafsuka taba nafsuka ba ga ba ga shi ba to ba za ka mi jarra da min ba وعامل التمييز قد مطلقة والفعل ذو التصريف نظرا سبقا تو وقدم amilat tamyiz mutlakan shi amilat tamyiz sunan da yayi ma tamyizi nasba mumayyaz nashi to sai kaga bar fara gabatar da shi yar abada shine wa amilat tamyiz qaddim abada ai wa qaddim amilat tamyiz mutlakan shi amilat tamyiz kamar misali idan ka ce bi'itu mene bi'itu ritlan urza ba zai yi ka ce bi'itu urzan ritlan ba matsayin tamiz ba ba zai yi ba kun gani ritlan shi mai ne mai yema a urzan ritlan shi ne mai tamiyema urzan nasba ko kuma shi ne mumayyaz to dole ka gabatar da mumayyaz sannan sai tamiz ya zo a gaba so saboda haka amil sunan da yi mumayyiz din da yayi tamyizi nasba shi dole ka gabatar da shi akan mene tamyiz din wal fi'l dhi tasrifi nazaran waqa'a to sai ka ce wa nazara wa nazara al fi'lu wal fi'lu والفعل ذو التصريف نظرا وقع والفعل كاغا فعلي ما ابو نعم ابكي سبيكاكو والفعل ذو التصريف مرمغا كيفيه الاعراب فاعله مضاف وعامل المفعول مقدم لقول مقدم آتي وع- وعامل مضاف والتمييز مضاف إليه قدم قدم فعل أمر وفاعله من منصب وجوبا تقديره مطلقا منصوبا على الحال من عامل التمييز والفعل مبتدأ ذو آه، ذو ذو نعت للفعل ذو مضاف والتصريف مضاف إليه نظرا حال من وقوله سا- سبق فعل ماض- فعل ماض مبني للمجهول كو نائب الفاعل مستتر فيه يعود الى الفعل والالف الى الاطلاق والجمله من سبق نائب فاعله فعل فاعله في محل رفع خبر المبتدا تو والفعل ذو التصريف كاغا فعلي wanda yake ma abucin tasrifi watan fi'ili mutasarrif subika nazaran to yana da karanci a riganye shi wajen mene a riganye shi da tamizinsa ma'ana yake ce mana mazhabin sibawihi rahimahullahu annahu la yajizu taqdimu tamiz ala amilihi sawa'un kana mutasarrifan aw ghayr mutasarrif ko fala taqul nafsan taba zaidun sai dai taba nafsu zaidun ko a taba nafsun taba zaidun nafsan mun yi wannan ko wajal wajal kisa'i gashi na dai afwan to ni na wannan fallon ya cire ni a shi kuma aka haɗe da subhanallah mu ga naka nan sharhin ne eh wa madhabu sibawihi Mm. gashi nan ya ce wa fuqahul musannif gaira ake ta مذهب السيبوي ومذهب السيبوي رحمه الله انه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا او غير متصرف كو يوا شي بذاك تشي طابا نفسا طابا زيد با sai dai ka ce mene taba nafsu zai taba zaidun nafsan ka dubi taba ai ka ganin tamiz an zo da shi a garke ne ko to idan fi'ili mutasarrif ne to ba shi halasta ya riganyi mene a tamizin ya riganye shi ba zai yi ka ce kaga taba zaidun nafsan ka ce mene nafsan taba zaidun ba ba zai yi ba saboda mene taba ai fili ne mutasarrif ko domin taba ya tibi ne ai to ba shi halasta ka riganyi fi'ili mutasarrif ka riganye shi da mene da tamyizinsa kamar misali ishta'alar ra'su shayba inda wajen qur'ani ne a ce shayban ishta'alar ra'su la yajuz zalika mun bance wannan ko shine ke cewa eh amma na fa in kana al-amilu ghayr mutasarrifin idan amil din ba ba mutasarrif bane faqad mana ut-taqdima sawa an kana fi'lan nahu ma ahsana zaidan yawa fi'l ta'ajjub ba ma ahsana zaidan rajulan na'am shukran misali bari mu rubuta shi ma ahsana zaidan kun san zaidan nan maf'ul bihi ne ba zaidan rajulan kaga ga tamyiz din muna mun gani ko to ku duba da kyau ahsana yana da mudari ai fi'il ta'ajjub ne wannan masha Allah jamid ne fi'il ta'ajjub gashi ko to kaga tunda bai da mudari jamid ne la yatasarraf mana la yati minhu mudari'un wala amrin to ba shi halasta ka ce rajulan ma ahsana zaidan la yajuz zalika saboda mene saboda ka gabatar da tamyizi akan fi'ili wanda yake menene ne غير متصرف mun banci wannan ko kaman kafa bi kama kafa bi zaidin rajulan kafa bi zaidin rajulan to idan ku duba da kafa anan wannan wani irin fili ne kaga fili ne mutasarrifan amma shi shi wannan shi wannan gashin da suna shi sibohi shi ya halasta zaka iya fili mutasarrif ne ko ba mutasarrif ba zaka iya gabatar da shi tamyizin shi akai amma dai sabanin abin da sauran malamai su suka tafi akai to alhamdulillah mm eh mazhabu sibohi rahimahullah annahu la yajuzu taqdimul tamyiz ala amilihi sawa'un kana mutasarrifan aw ghayra mutasarrif ko Eh, amma su ko kaga sauran malaman nawa fa kaga su su eh, su kisa'i su sun halasta da ma, da mazini da mibrad a mubarrid su sun halasta haka taqdimin shi akan amil din shi mutasarrif to Allah ya samu dace to alhamdulillah wannan shine karken a mujalladin farko ake juz'i na biyu ba ya ana shi ne mujalladi farko yana dauke da juz'i biyu na ibn akil sharhin alfiyatu bin malik so muna fatan kuma idan Allah ya kai mu za mu tashi akan mujalladi na biyu insha Allah ta'ala to abinda Allah ya ba mu iko makaranta daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam